بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة a wannan yammaci na juma'a wanda yake 29 ga wannan wata na safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya daidai da sha shida a watan goma shekara ta 2020 miladiyya da muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka tathiru li'tiqad an adran al-ilhad na Imam As-Sanani rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun tsaya daidai shubha ta masu ganin cewa lalle za a iya za a iya al-istighatha da wani wanda ba Allah ba imana shubhan masu kafa hujja da cewa neman tallafi da agaji a wurin wani wanda ba Allah ba ya halatta menene hujjarsu suka ce gobe alkiyama mutane za su buƙaci a yi hisabi tsananin tsayuwa ya yawa har su buƙaci cewa a yi hisabi a tantance wurin kowa ɗan wuta ya te wuta ɗan aljanna ya te aljanna za a yi shekaru masu yawan gaske mutane na tseba ce musu komai suka ce a wannan lokacin mutane za su je wurin annabi no su nemi ya je ya roƙi ubangiji a yi hisabi ko annabi adam da farko za su je wurin annabi adam salam su nemi cewa ya je wurin allah ya roƙe shi a yi hisabi annabi adam ya ba su uziri ya ce baya iyawa haka su je wurin annabi Nuh su je wurin annabi kaza annabi kaza annabi kaza ƙarshe su zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ce ya je roki Allah ayi hisabi suka ce to wannan dalili ne da ke nuna ashe lalle za a iya neman tallafi da agaji na wani wanda ba Allah tun daga shi mutane za su je wurin annabi adam su nemi ya je ya roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa a yi hisabi mala ya ce wannan ba hujja ba ce ba ba dalili ba ne tadilisi ne bai ma'ana ashe abu ne inda ba inda ya dace ba kafa hujja ne a wurin da ba wurinta ba saboda neman agaji da tallafi a wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da wani nan ya iya su ya halatta ja'izi ne ba wani malami daga cikin malamai da ya haramta yin hakan tunda kaga neman tallafi da mutane za su yi da annabi adam cewa ya roƙi ubangiji kaga sun roƙe shi ne da irin ababen da cewa shi ya iya su an gane ko ya iya zuwa ya roƙi allah sun roƙi annabi nuh da cewa ya roƙi allah a yi hisabi kaga abinda suka roki kowane annabin nan daga cikin waɗannan annabawan sun iya yin shi Allah ya ba su damar yin haka ina fata an gane to neman tallafi a wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da ya iya yin su yana da kudura da ikon ya yi su wannan babu shan kai babu cece kuce game da yin haka ya halatta ina fata an gane sabanin abin da ku kuke yi kuke kafa hujja da wannan hadisin a matsayin halatta neman tallafi a wurin wani wanda ba Allah ba saboda ku kuna neman tallafi ne cikin irin ababen da wanda kuke neman tallafin baya iya su ko ya kasance wanda kuke neman tallafin a wurin sa bayana ina fata mun gani kaga duk wanda ke ganin ya halatta a nemi tallafi wurin wani waliyi ko wurin wani shehu ko wani annabi daga cikin annabawa a yayin da wannan waliyin bayanan wannan annabin bayanan wannan shehin bayanan kaga wannan neman tallafi da suke yi suna kamanta suna kamanta wannan wanda suke neman tallafin shi ne da Allah ina fata an gane saboda wanda suke kiran bayanan kace shehu tallafa mini agaza mini shehun bayanan baya jinka Allah ne kadai zaka neman tallafin shi da agajin shi tare da cewa idaninka ba sa ganin shi amma yana nan tare da kai yana jinka yana ganinka a duk inda ke kuma zai iya tallafa maka ya agaza maka kenan kaga kamar ka kudirce a cikin wannan shehun ko annabin ko wannan waliyin game da abin da ka kudirce na Allah cewa Allah mai iko ne akan komai kuma yana jin ka yana ganin ka a inda kake ina fata kun gane abubuwan guda biyu yawa kenan ba za ka roki wani waliyi ba neman tallafi da agaji ko wani shehi ko annabi daga cikin annabawa yayin da wannan annabin baya jin ka baya ganin ka bai san inda kake ba sabanin ubangiji ina fata mun gane Allah zaka kira shi ko da yaushe ba abin da ke boyuwa game da Allah yana jin ka a duk inda kake da kowane yare kai magana sawa'un ka boye magana ka ne ko ka bayyana ta to kenan sai mu ce hujjar da kuke kafa hujja da ita a matsayin halaccin kiran wani Allah wanda baya nan da neman tallafi da agajinsa wagga ba hujja bace ba aikin da kuke ya saba ma daidai kuma wannan hujjar ba za ta taimake ku ba kan aikin da kuke aikata aikin da kuke ko shakka babu shirka ne ina fata mun gane shi ba sai suka ce fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi bi ma'ana annabi Musa alaihi salam lokacin da ya isko dan kabilar fir'aun da ɗan ƙabilar sabas ba isra'ili da ɗan ƙabilar fir'aun ba ƙibti suna rikici tsakankaninsu shi alƙibtiyu yana son ya cuci al'isra'ili wancan sai wancan ba isra'ili da ya ga annabi musa sai ce mishi tallafa mini agaza mini kaga ashe ya nemi mi ya nemi agaji ko ya nemi tallafi a wurin wa wurin annabi Musa tallafa mani zai zalunta ta zai kwaruwa ta sai annabi Musa ya tallafa masa ya agaza masa ya bigi wancan sai ya kashe shi bisa ga kuskure kaga shi abinda wanga mutum kaga sun kafa hujja da wannan ayar ce kai ka ce tana taimaka musu amma ba ta taimaka musu me yasa ba ta taimaka musu akwai wanda zai bada amsa cikin me yasa waga ai ba za ta taimaka musu ba duk da akwai kama cewa ta taimaka musu aha jazakallahu khairan aiwa bambanci shine abinda wanga bakifte ko ba isra'ila ya tambayi annabi musa ya taimake shi da shi ko ya agaza mishi da shi annabi musa ya iya shi shi yasa sai yi mi sai taimaka mishi kuma annabi Musa din yana nan yana jin abin da yake faɗa kuma abin da ya nemi agaji ruwan annabi Musa ya iya yi shi shi yasa ya bigi wancan bakiftan sai ya mutu to da yanzu zaka shiga matsala ko a ce la kaddara Allah wani ruwa yazo zai cika ka fada wani ruwa ko gashi ka kubuto daga wata gada za ka isa ka fada ƙasa kana neman tallafi da agaji sai ka dinga ya shehuwa na tallafa min agaza min zai yi kama da irin na annabi musa da ba isra'ila ba zai kama da shi naka me yasa ba zai kama da wancan ba yayin da kake kiran wannan shehun ko waliyin ko annabi bayana kuma baya jinka tare da cewa abin da ka nema zai iya maka shi inda yana nan kuma yana jinka amma kiran da kake mishi yayin da yake bayanan shi ke nuna aikin ba guda ba ne ba ina fatan mun gane saboda kana kiran shi ne a layin bayanan kana mai kudurin cewa zai iya tallafa maka ya ji ka a duk inda kake wannan kuma sifa ta wace ce kaga ka kamanta shehudawa da Allah cikin irin abin da Allah ya kaɗaita da shi shi yasa nan kayi shirka kenan ina fata an gane amma kaga taimako annabi Musa ya taimake shi ne ko ya agaza masa ne cikin abin da ya iya kuma annabi Musa yana nan kuma yana jin abin da yake faɗa kenan kaga sai mu ce wagga hujjar ta ku ba hujja bace ku ce annabawa za a neman taimakon su gobe kiyama agajin su na cewa su je su roki Allah Allah ya hisabi sai mu ce ba dalili bane da zai taimakon ku akan abin da kuke yi bal dalili ne ma mai rusa aikin da kuke yi sau da annabi adam da za a je wurin shi da sauran annabawa don neman su roƙi Allah ya ceto za su gan ku su ji ku kuma wani ne daga cikin su ba zai iya ce ma Allah ba a yi haka nan kin wanda bai faɗa ba ma kamar annabi adam ya ba da uzuri ya ce Allah ya hana ni cin bishiya na ci a yau Allah ya yi wani fushin da ba zai bai taɓa yin irin wannan fushin ba na haka yana jin tsoron in je in tambaye shi ko nemi wani annabin suka je wurin annabi kaza shi ma ce na kaza fa ya faru da ni da haka ku je wurin wani su je wurin ga annabi ce a'a ina da matsala kaza yau Allah ya fishin da bai taɓa irin shi ba ba zan iya tunkara shi ba ku je wurin wani karshe su zo wurin annabi Muhammad annabi Muhammad sai ce ana laha ana laha ya je kuma wurin Allah ya nemi hakan kuma a yi ceto kaga abin da suka roki annabin neman agajin da suka yi wurin annabin ya karba kuma ya ja roki Allah Allah ya zartar me na shirka a ciki akwai babu ya yi kama da kiran waliyi ko shehi yayin da baya nan ba zai yi kama da shi kuma akwai bambanci ko da shehun ko waliyin yana nan ko wanda kake kudurin mutanen kirki ne yana nan sai kan nemi agajinsa da tallafinsa cikin irin ababen da babu wanda ya iya yin su sai Allah anan ma kai shirka ina fatan mun gane ba mai ba da lafiya sai wa sai Allah ba ka roƙon waliyi ko shehu ko wani daga cikin wanda kana gani yana da matsayi a zuciyarka ka nemi agajinsa da tallafinsa cikin ya baka lahiya ka waraka ko ya maido maka da wanda ya ɓace naka ko ya baka iya matarka ta aihu wannan roƙon wani Allah ne da neman agajinsa cikin irin abin da bai da ƙudura a cikin zartar da shi shi yasa kenan in ka roke shi cikin irin wannan ababan ka tara shi da Allah cikin ayyukan da babu mai yin su sai Allah dan haka kai shirka ina fata an fahimci karatun ta mala ce ba wannan ake nufi ba gaba daya innamal kalamu fi fi istighathati alquburin wa ghayrihim bi awliyaihim abun magana abun maimuni shine bayani game da neman agaji da tallafi ga masu bautar kabarai ga wasunsu na daga waliyansu wa talabihim minhum umuran la yaqdiru alaiha illa Allah ta'ala min afiyatil marid wa ghayriha da yadda suke neman wasu al'amurra daga waliyan nan nasu ko shehunansu wannan al'amuran da babu wanda ke da ikon ya ba da su sai Allah maɗaukakin sarki na daga waraka ta maras lahiya wa gairiha da wasunsu. Bal malaci ba haka ba ma a ajabu min haza annal kuburi na gairihim min al'ahya من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش ما ليس بل با haka ba ma lalle zaka samu daga cikin masu bautar kabarai da wasunsu na daga cikin rayayyu daga mabiyan masu ƙudiri game da wannan waliyin za ka ga suna sanya ma wani waliyi wannan waliyin wani kaso daga ɗansu idan ya girma imana za ka samu wanda ke da ƙudiri akan waliyi ko wani shehu ko wani abin da ke kama da haka daga cikin matattu ko kabari ko abin da ke kama da haka zai je wurin wannan kabarin ya ɗau alwashin cewa in wanga yaran nawa ya rayu bai mutu ba har ya girma na baka wani kaso daga cikin shi ta hanyar ya maka hidima bi ma'ana wanga yaran har ya girma bai mutu ba ya rayu to na ba da rabin rayuwar shi akan shehu ya ma shehu hidima washtaruna minhu alhamla fi batni ummihi li ya'isha lahu haka kuma suna sayan juna biyu yayin da yake cikin cikin mahaifiyarsa ga waliyai ko ga shehunai ko ga kabarai don wannan na ciki ya rayu da mana yayin da mata shike da juna biyu zai iya zuwa ya ba da wasu kuɗi a kan kabarin shehu ko wani waliyi da suke ƙudurta girman shi da ɗaukaka shi sai su ba da kuɗi da nufin wannan yaron da ke cikin ciki kai ya mutu ya rayu ya fito a duniya su ba da wata sadaka ko abin da ke kama da haka malace wai a tuna bi munkarat za ka ga masu bautar kabarra suna zauwa da wasu abubuwa na munkari ma balaga ilaihal mushrikun al-awwalun irin ababan da mushrikan farko ba su kai matakin nan ba wal qad akhbarani ba'd man yatawalla qabda ma ma yanziru al-quburiyun li ba'd ahli al-qubur yace hakikan wani ya bani labari daga cikin shashen masu ɗaukar yaunin karɓar duk wani abin da ake kawowa a matsayin bakance ga masu bautar kaburra liba'ad ahlul qubur ga wani shashi na masu bautar kaburra annahu ja'ahu insan bi darahim yace wani ya bani labari daga cikin shashin masu ɗaukar yaunin karɓar ababen da mutane suka kawo a matsayin bakance na sadakoki a wurin kaburrai ga wani shashi na masu bautar kabarai ya ce annahu ja'ahu insan wani mutum ya zo mishi bi da rahim da wasu kudade wa huliyya nisa'iyya da wasu kawa kuma na mata sa'un azurfa ko zinariya ko abin da ke kama da haka wa qala yace hadhihi li sayyidi fulan wannan kudin da wannan kayan kawan na kawo su ne ga shehu wani sayyidi wani fulan kabarin wane da shehu wane na kawo ma yuridu sahibar kabar yana nihin ma'abucin kabarin wannan wurin abin ne ya ce nisfu maharib binati rabin sadakin yata ne li'anni zawwashtuha wa kuntu mallaktu nisfa maharaha fulanan yuridu sahibar kabar ya ce saboda na aurar da diyata wannan rabin kudin sadakin ta ne na mallaka su ga shehu wani sai bada ga kabarin wani akan wannan mai tsaron kabarin wanda hakan yana faruwa sosai ga mutum ya je ya iska masu tsaron kabarra saboda duk inda aka yi kubbari a inda masu bautar kabari suke zaka ga akwai masu kula da wurin masu tsaron wurin idan suka je sai su bashi wannan kudin ko kyauta da nihin abun nan ya zamanto ba kance ne na yi ga shehuwa ne ko ga kabarin shehuwa ne akan abin da ya faru gare ni kaza da kaza da kaza da kaza wannan mutum da ya zo sai ya bashi rabin wannan kama wannan dukiyar da ya bashi sai ce na aurar da diyata ne na yi alkawalin rabin sadakin diyata zan kawo shi in yi bakance ga kabarin shehu na wani a bashi wa hadhihi an-nuzur malaci wannan bakancan da kuke gani bil amwal da ake ta hanyar dukiyoyi wa ja'alu qistan lil qabr da sanya makabari wani shashi ko wani kaso na wannan dukiya kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i yusammunahu tilman fi ba'd al-jihat al-yamaniyya wannan abin da suke yi na sanya na bada dukiya ko ku bada rabin dukiya ga kabari kamar yadda kuma sukan ba da wani kaso na abinda suka noma suka yi noman shi malace wannan suna ce mishi tilman fi ba'd al-jihat al-yamaniya a cikin wani wani yanki na jihar kasar Yaman abin ha an mai suna tilman ake ce mishi auren su duk wanda yake da wani dukiya da zai kai makabarin wani ko kuma wani hatsi ko dawa ko abin da ya noma da zai kai kaso wurin kabarin wani sakan ce da shi tilman abin shahararre auren su وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام مالك توانغ وانا أبني وانا ما سبو تقوما كما بسكي وانا متاكم وانا أبني أنا فاروا هنن غرن أدا مساني بقى ينزو yanzu ma ban da labari saboda dadewa lokacin da ban je wannan yankin ba na ban unguwa albamban ko ya san albamban ko tsohuwan makabarta wadda ke game da bango na abiyason daga gabas kun san ta ko akwai wata kubba a cikin ta wani dan daki da aka yi da kohosh wanda muna kudirin cewa wannan wurin kabari ne a wurin saboda mutane sukan je su zagaya shi su bako irin yadda ake zagaya dakin ka'aba a da idan aka yi karamcin ruwan sama ko fari ya damu mutane akan je a zagaye wurin a rika roƙon ruwa har ya kuma idan rana ta kama wata kamar yadda mutane ke cewa akan je wannan wurin kuma a dinga zagaya shi ana cewa rana saki bawon kiyaye lokacin da rana za ta rabuwa da wata kuma mutane sukan kai kuɗi a wurin sukan buɗe ɗan ɗakin sai su ajiye a tamfa sabulilluka kuɗi da abin da ke kama da haka kaga kenan aikin su yayi kama da abin da malam ke karantawa irin yadda ke faruwa a can bangarorin su na kasashen Laraba kaga kudirin guda ne kuma aikin guda ne tunda kabari ne zaka kai ma da nihin neman wani amfani ko albarka sai ka kai ma kabarin nan ka ajiye shi eh wani bakance idan na samu kaza ko ƴata ta aihu ko kuma kasuwanci na ya ci gaba ko na aurwanci zan je a kabarin wani in aje kaza zan yanka dabba a kabarin wani zan ɗauki rabin kuɗi kaza in kai makabarin wani ina fata mun gani wannan aiki kaga mummunan aiki ne sarrafa nau'uka na ibada ne zuwa ga wurin Allah wanda yake hakan shirka ne malaci wa huwa dakhilun tahta qawli Allah ta'ala wannan aikin da suke yi na ɗaukar dukiya a kai wurin kabari ko kabarin shehu ko kabarin wani annabi daga cikin annabawa ko ko ɗaukar ababen noma a kai su can amfanin noma malici zai shiga ƙarƙashin faɗa Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa ya ja'aluna lima ya la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum suna sa wani abu wani kaso akan wanda ba su san komai ba daga cikin abin da muka arzuta su Allah yana zargin kafirai game da aikin da suke yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma rasanahu za su sa wani kaso na dukiyarsu ko wani kaso na ababen noma da suka samu na amfanin gona ga allolinsu na gumaka da duwatsu da abin da ke kama da haka wanda allolin nan nasu ba su san komai ba ba su cutarwa ba su amfanarwa amma sai su ɗauki wani ɓangare na arzikin Allah su ba wannan gumakan nasu kaga Allah zargin su ina fata mun gane da aka kaga aikin sa ya kamanci shi na da irin wanga aikin da wanga ke malat ce na'am istighathatu al-ibad yawm al-qiyamati wa talabuhum min al-anbiya inma yad'una Allah ta'ala liyafsila bayna al-ibad bil hisab neman agajin da bayu za su yi rattashin alkiyama da neman su a wurin annabawa malice ka sani kadai suna roƙon Allah ne maɗaukakin sarki annabawan kenan za su roƙi Allah ne maɗaukakin sarki domin ya rabe tsakankanin bayu ta hanyar yin hisabi hatta yurihahum min haulil mawqif dan Allah ya hutar da su daga tsananin tsayuwa da aka yi da aka yi a wannan lokacin malaci wa hadha la shakka fi jawazi yin hakan babu kwankwanto cikin halaccin shi kenan abinda mutane za su rattashin alkiyama na zuwa wurin annabi adam annabi nuh annabi musa annabi isa neman annabi isa kin ko musa ko annabi adam ko nun su je su roki allah domin a rabi a yi hisabi tsakankanin mutane saboda sun azabtu sun wahalu akan wannan tsayuwa malaci wannan babu shakka cikin halaccin yin haka أعني طلب دعاء الله أعني طلب دعاء طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض ina nihin ma da ya ce neman roƙon Allah daga shashen bayu zuwa ga shashen su wannan ya halatta mutum ya ce ma dan uwan shi ka roƙa mana Allah ya mini kasa ko ka wani wanda kake kyautata mashi zato ka ce wani roƙa mana Allah kamar yadda kuka saba faɗi yau da gobe a samu cikin addu'a wani muna cikin wata hidima a roƙa mana Allah wataƙila mu dace hakan ya halatta irin shi ne aka yi rattashin alƙiyama annabi adam roƙa mana Allah ko an yi hisabi tsakankanin bayu me rashin halaccin shi me na shirka a ciki akwai babu neman abin da yake ya halatta ne kenan wannan babu wani matsala a cikin shi malace bal qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li umar radiyallahu anhu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar Allah yarda da shi lamma kharaja mu'tamiran lokacin da umar ya fita yana nufin zuwa umara annabi ce mishi la tansana ya ukhayya min du'aik kar ka manta da mu ya kai kaman dan uwana a cikin addu'o'inka annabi ce mu Umar haka yadda hadisin dai da'ifi ne Imam al-Albani ya da'afa hadisin cikin al-Jami' nashi algashin hadisi na 6278 hadisi ne bai inganta ba amma ma'anar shi ta inganta amma nassin hadisin da ife annabi ya ce ma umar idan ka je umara kar ka manta da mu a cikin addu'o'inka أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى dalili na biyu da ke nuna halaccin mumunai musulmai tsakankanin su sarƙa majunansu addu'a ya halatta faɗa Allah madaukakin sarki da ya fore mu cewa mu mumunai tsakankanin mu dinga nema majunan mu gafara Allah ya ce rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman musulmin kwarai mutanen kwarai abinda suke cewa kullum rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman haka ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka gabace mu a imani kaga nan mumane suna majunan su me addu'a ya halal wa qad qalat ummu sulaim radiyallahu anha haka ummu sulaim Allah ya rada ita tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah khadimuka anas udu'u Allah lahu ga mai maka hidima Anas roƙan masa Allah kaga aiki a aikace ko ta roƙi manzon Allah cewa ya ma'anas wa addu'a wanda hakan ya halatta wa qad kana as-sahabatu radiyallahu anhum kuma sahabbai sun kasance Allah ya rada su gaba ɗayan su yatlubuna ad-du'a minhu sallallahu alaihi wasallama wa huwa hayy suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a alhalin yana rayi lokacin da yake raye sahabbai suna roƙon shi musu addu'a wa hadha amrun muttafaqun ala jawazi wannan al'amari ne da aka yi ittifaqi ba ai sabani ba akan halaccin haka lokacin da annabi ke raye sahabbai sukan je wurin su ce roƙa mana Allah kaza roƙa mana Allah kaza wanda hakan ya halatta mala yace wal kalamu fi talab al quburiyyin min al amwat aw min al ahya alladhina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nushura an yashfa'u mardahu yace magana inda take a cikin neman masu bautar kabarai da suke a matattu nan ne matsalar take masu bautar kabarai da suke nema a wurin matattu ko wurin wasu wanda suke raye wanda ba su mallaka ma kansu amfani ko isa iya ije ma kansu cuta ba su iya kare kansu daga mutuwa ko sara ba su iya kashewa ko sarayar ba za su iya tayar da mutane ba sai kaga mutane na roƙon su su cece su ko su ba maras lafiyar su lahiya an gane kenan matsalan nan ne take ba wai matsala bace dan uwan mutum musulmi ya roƙe shi ya roƙa mishi Allah ba matsala bace ba hakan tunda hakan ya faru annabi yana masabbai addu'a kuma suna neman annabin ya musu addu'a matsala inda take masu bautar kabarai ko wale ko shehunnai da suke roƙonsu matattun nasu da rayayyu da suke roƙonsu cikin irin ababen da ba su da ƙudura ko iko cikin yin shi kenan suna roƙonsu cewa su ba maras lafiyar su lahiya ko su ba su lahiya su kan kansu wai ruddu ga'ibahum kuma suna roƙonsu cewa su maido musu mutunansu da ya ɓata wa yunaffisu an hubulahum kuma suna roƙonsu cewa su yaye ma masu ɗauke da juna biyu nasu matsalolin da suke fama da su wa an yasqu zar'ahum kuma suna roƙonsu su shayar da su itacensu ko kuma ababen nomansu da suke nomawa wa yadurru duru'a mawashihim kuma suna roƙonsu cewa su sa dabbobinsu su samu yalwan nono wa yahfazuha min al'ayn kuma suna roƙon su cewa su kare musu dabbobinsu daga kambun baka baki wa nahwi zalika da abin da ke kama da haka min al-matalib cikin irin ababen da suke nema allati la yaqdiru alaiha ahadun illa Allah ta'ala irin ababen da babu mai iko daga cikin wani yayi shi sai Allah kade madaukakin sarki kage neman wannan mas'alolin a wurin wasu wanda ba Allah ba ko shakka babu shirka ne kafirci ne allantar da su ne don ba mai ba da lafiya sai Allah ba wanda zai iya maido maka wanda ya bata naka sai Allah babu wanda ya iya yayi mai doka mai juna biyu matsalolinta ta aihu lafiya sai Allah ko babu wanda iya shayar da ruwan sama ta yadda zai amfani ku amfani gonakan ku sai Allah ba wanda zai iya sa dabbobin ku su samu yalautaccen nono sai Allah ba wanda zai iya kare su daga kambun baka sai Allah roƙon wa'annan ababan a wurin wani waliyi ko shehu ko kabari ko annabi ko mala'ika ko ma wane ne tara shi ne da Allah cikin irin ababen da babu wanda iya su sai Allah yin hakan ko shirka ne kafirci Allah kare mu kiyaye malaci haula'i humul ladina qala Allah ta'ala fi waɗannan masu aikata irin wannan munanan ayyukan su ne wanda Allah ya ci game da lamarinsu a cikin al'amarinsu walladina ta da'una min duni lalle waɗannan da kuke roƙo kuna kira kuma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba za su iya taimaka muku ba wala anfusahum yansurun kai kansu ma ba za su iya taimaka ma innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah ibadun amsalukum bayu ne irin ku kamar ku da haka ba za su iya biya muku bukatun ku ba duk wani wanda zaka kira waliyi ne shehu ne annabi ne mala'ika ne aljani ne ko ma wane ne cikin irin ababen da babu wanda ya biyan su sai Allah mutum ne irin ka ba zai iya biya maka wannan bukatun ba ina fata an gane malam ce fa kaifa yatlubu al-insan min al-jamat aw min al-hayy al-jamad min al-hayy al-jamad khairun minhu ta yaya mutum zai nemi wani abu daga wani abin da yake daskararre ne ba ya da rai irin kabari ko wani icce ko wani abin da suke kuduri a game da shi ko ko ya roƙi alhai rayayyen da daskararre ma ya fi su alkhairi li'annahu la taklifa alai saboda shi wannan daskararren babu yaunin shari'a a kan shi ba su da amfani duka ina fatan mun gane ba za su yi amfanar da kai ba kenan bai kamata ga mutum ba ya roƙi wani abin da yake daskararre ne misali kabari kaga kabari duwatsu ne ibara an ƙasa da duwatsu ne na cikin bayashin ka baya ganin ka bai sa abin da kake faɗa ko ko ka roƙi wani rayayye wani shehu ko wani waliyi cikin irin ababen da babu mai iya bada su sai Allah wanda wannan wanda ka roƙa watakila dutse ma ya fi shi alkhairi tunda mutumin banza ne mushriki ne fasiki ne dutse ma ya fi shi alkhairi tunda dutse Allah bai azami shi yaunin bauta ba irin yadda ya azama wannan mutumin shine malaki nufi مالك وهذا بين وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى wannan aikin da suke aikatawa yana bayyana abinda mushrikai suke aikatawa wanda Allah ke hakaito mana labarin su game da abinda suke a cikin fadarsa da yake cewa waja'alu lillahi mimma zar'a min al-harth wal an'ami nasiba wa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina waja'alu lillahi mimma zara sun sanya daga cikin abin da Allah ya halitta min alharf na daga ababansu da suka samu na amfanin gona wal an'am da dabbobinsu nasiban wani kaso bi ma'ana sun sanya ma'allolinsu da ababen bautarsu kuma bayan Allah wani kaso daga cikin irin ababen da Allah ya halitta musu na daga kayan gona da kuma dabbobi faƙalu suna masu cewa haza lillahi wannan na Allah ne bi za'amihim da riya wasu wa haza li shuraka'ina wannan kuma na ababen tarayyar mu ne bi ma'ana sukan kasa abin da suka samu na amfanin gona da kuma dabbobi kashi biyu su ce wannan na Allah ne wannan kuma na ababen bautarsu ne kuma bayan Allah wa qala Allah ke bada labarin su yana mai cewa wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba sukan sanya wani kaso daga cin abinda Allah ya ba su na arziki min ma razaqnahum daga cin abinda Allah ya ba su na arziki sukan dauki wani kaso su sa mu abin nan da suke bauta ma wanda bai san komai ba Allah ce tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun wallahi za a tambaye ku game da abin nan da kuka kasance kuna kirkirawa na ƙarya Allah ya arzuta ku ya ba ku arziki a hakan ku rika ɗaukan wani shashi na arzikin da Allah ya ba ku rika ba ababen bauta ku kuma bayan Allah wannan bai dace kama abin da mutane ke aikatawa na zuwa wurin kabari su aje kuɗi ko su aje tufafi ko kaya ko su yanka dabba ko abin da ke kama da haka malaka fa haula il quburiyun lalle waɗannan masu bauta kaburra والمعتقدون في جهال الأحياء da masu ƙuduri a cikin shahilan rayayyu wa dhullalihim da batattunsu salaku masalikal mushrikina sun bi mashiga ta mushrikai bi ma'ana sun hau turban mushrikai na farko hazwal quzzati bil quzza sun yi daidai da daidai da su dan al quzza shine abin nan na karshen yake ce mishi kibiya mun san kibiya daga karshen ta dan kibiya daga karshen shi ai yana da me yake ce wasu me yake ce musu eh ban ji ba yawwa suna da wasu haƙura daga ƙarshe duk ɗan kibiya zaka gani daga ƙarshen shi yana da wata wutsiya da kuma wasu ɗan haƙura wanda haƙoran nan daidai wa daidai suke akan saita su daidai daidai wani ba zai zarta wani ba kuma yauninsu da saitan su zai zama to ɗaya in ɗaya rinjaye ɗaya ko ɗaya ɗaya tsawo to za aka harba kibiya zaka ga ba ta saita abin da aka harbe ta dan shi sai ake yin su daidai dan aka harbi kibiyar za ta yi saiti zuwa ga abin da aka halba dan shi to annabi yake koko malaki sifanta su cewa lalle mushrikan yanzu masu bautar kabarai masu yin kudiri cikin wasu waliyai matattu da rayayyunsu batattu da jahilai yace sun bi ko sun shiga mashigan da mushrikan farko su shiga suka shiga har ya zamanto suna daidai wa daidai tsakankanin su da su fa ataqadu fihim ma la yajuzu an yu'taqada illa fillah suka yi kuduri game da wannan ababen da suke bauta ma na kabarrai irin abin da bai halatta ba a kudurce shi sai ga Allah madaukakin sarki wa ja'alu lahum juz'an min al-mal suka sanya musu wani yanki na dukiya wa qasadu quburahum suka nufaci kabarransu min diyarihim al-ba'ida liziyara daga garuruwan su masu nisa dan ziyara wa tafu hawla quburihim suka yi dawafi a wurin kabarransu wa qamu khadi'ina inda quburihim suka yi tsaye suna masu kaskanta kansu a wurin kabarransu wa hatafu bihim inda shada'id kuma suka yi kuwa su kire su yanda suke cikin tsanani wa naharu kuma suka yi yanka taqarruban ilaihim dan neman kusanci zuwa ga masu kabarin nan wa hadhihi anwa'ul ibadat allati arafna allati arrafnak wannan shine wani kaso na bauta wadda muka rage muka sanar da kai mana mala yana ba da sufofin mushirkan yanzu yadda aka samu tarayya tsakankaninsu da mushirkan farko mushirkan yanzu za ka ga su ma suna ɗauka wani kasansu na dukiya suna ba ma'abucin kabari sanayin addawan ko bakanci ga kabarin nan za ka ga sun bar garinsu sun yi tafiya mai nisa suna nufatar ziyarar wani kabari na waliyi ko wani shehu kamar da kuka yanzu yana faruwa takanas yanzu akwai masu tashi lokacin maulidi su je cota a sai ko ya ke cewa su je garin cota a niyami don ziyarar kabarin na cota sau da na cota wancan sarki inyas ne ya aurar da iya ga na cota to gar kasancewa ya auren mai da diya kaga ya samu wata manzila da martaba ta daban sabanin wanda ba su auri wannan yarinya wannan diyar ta inyas ba kasancewa wani waliyi ne shi inyas kamar da suke kudirewa wani shehu ne shahararre kamar da suke kudircewa game da shi to sarkin shi ne shi kuma da ya mutu nan aka binne shi a cuta to kasancewa ana kudirin cewa wani waliyi ne wani shehu ne wani mai karama ne zaka mutane suna bulaguro da kasashe masu nisa suna zuwa ziyarar shi nan Nijar daga jawohi daban-daban ana zuwa ziyarci haka har kasashen Larabawa Algeria Morocco Mauritania da sauransu suka yi ziyara ta musamman dan zuwa Yamai a Cuta su ziyarci kabarin na Cuta kuma sukan yi dawafi akan kabarburan su idan suka shi haka zaka ga sun yi tsaye akan kabari suna masu nutsuwa yadda ka san mutun ya tsaye a cikin sallah yana nutsuwa a cikin sallah shi kaga sana samun wani khushu'i da nutsuwa yayin da suka tsaya cikin kabari irin khushu'in da idan suna sallama ba su samu shi so da yadda suke girmama wannan waliyin kushi kuma su yi yanke yanke a wurin malaci wannan duka nau'ika ne na bauta da ba a yi makuwa su sai Allah kamar yadda darasi ya gabata a can baya malaci wala adri hal fihim man yasjudu lahum yace ban sani ba shin daga cikin mabiyansu akwai masu musu sujudi la astabi'idu yace amma bazan nisantar da hakan ba mai yiwa hakan ya faru annafihi man yaf'alu dhalika ba mamaki a samu daga cikin su wanda suke yin sujada akan kabarin shehu ko wani wali wanda kaga haka yana faruwa a wasu a wasu kasashe daban-daban inda da kai mayan mutanen da ake kuddata cewa waliye ne ko kabarran su zaga mutun ya zo daidai wannan kabarin ya sujuti yana ga yin bukatocin shi ko ko kaga amma wani waliyi da ake ganin girman shi sujudi kai tsaye kamar yadda ya faru lokacin da aka ma dahiru dahir bauchi sujudi kowa ya gani ya sai lokacin da aka da ya zo wani gari ko ina ne na manta ya zo ziyara an tarbe shi gungu na jama'a lokacin da ya shigo daki sai mutane suka dinga faduwa suna mishi sujudi don girmama shi da kaga haka yana faruwa wanda yin hakan kaga kafirci ne wanda sujudin ya kafirta wanda aka masa sujudin yarda shi a mai sujudi ya kafirta dole ta ya hana in dai ba da san shi ba sai ya hana amma shirin shebari a mai sujudi ya kyale wannan yana nuna ya yarda da aikin da aka mishi kuma an shabbaha shi da Allah ba a kowa sujudi sai Allah yana gani aka mai sujudi ya shiru to ya yarda da aikin da ake mishi wanda mai sujudi ya kafarta shi da ya yarda aka mai sujudi shi ma ya kafarta Allah kare malace bal akhbarani man afiqu bi yace wani daga cikin wanda na amuntu da shi ya bani labari أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده yace lalle ya ga wanda ya sujada akan matattakalan kabarin wani wali wanda ya nuface shi mana ya nufaci kabarin ya ce ɗaya daga cikin masu wanda ya yarda da shi ya bashi labarin cewa ya gani da irin shi akwai wanda ya je daidai matattakalan kabarin wani wali ya yi sujidi don wannan wali ta'aziman lahu don girmama shi wa ibadatan da bautar shi wa yaqsimuna bi asma'ihim kuma suna rantsuwa da sunayen waliyansu ko shehunansu bal malaci ba haka ba ma idza halafa man alaihi haqqun bismillah ta'ala lam yaqbalu minhu zaka ga idan wani ya rantsi da Allah akan wani haƙi ya rantsi da sunan Allah ba za su karbi wannan rantsuwar da gare shi ba fa idza halafa bismi waliyyin min awliyaihim qabiluhu wasadaku amma idan ya rantse da wani wali daga cikin waliyansu za su karɓi rantsuwar shi kuma za su gaskata shi na kuma ku shakka babu hakan yana faruwa kuma ta ce wallahi ban yi ba ci ƙarya kake ma da ci na rantse da girman shehuwa ne shi kenan sai ya ce zance ya kare tun da ya rantse da shi ba zai rantse da shehu ba kan kare kaga wannan suna girmama shehu sama da yadda suke girmamawa Allah suna jin tsoron shehu sama da suke jin tsoron Allah madaukakin sarki hakan ko yana faruwa sosai kaga mutum ya rantse da Allah kaga an yi banza da rantsuwarsa ba za a karbe ta ba amma yana rantsuwa da wani waliyi ko shehu ko annabi za a karbe shi ko abin da suke kudirin cewa mutumin mai tsarki ne ko abin da ke kama da haka malam cewa haka za kana ubadul asnam haka al'amarin yake ga masu bautar gumaka kamar yadda Allah ya bada labarin su وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة idan aka ambaci Allah shi kadai zaka ga zukatan wanda ba su imani da tashin alkiyama ba ko ba su imani da ranar lahira ba zaka ga zukatan su sun samu kunci da damuwa wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun amma aka ambaci idan aka ambaci wani wanda ba Allah ba zaka gansu cikin yalwa da sakewa da samun jin daji wanda wannan sifa ce ta masu bautar gumaka wanda hakan akan samun su a yau a cikin da'irar musulmi masu kudurin cewa su musulmi ne kaga idan aka ambaci Allah aka ce Allah kadai za a yi ma wannan abun ba a kishiyan tashi da wani zaka ga yana samun kunci da damuwa amma idan aka ambaci shehu aka dangana ma shehu wasu abubuwan da ba mai su sai Allah zaka ga yana samun farin ciki da yalwa a matsayin cewa karama ce ta shehu Allah kare malaci fil hadith as-sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce man kana halifan falyahlif billah duk wanda ya kasance zai rantse ne falyahlif billah to ya rantse da Allah aw yasmut ko ya shiru wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzo Allah sallallahu alaihi ya ji wani mutum ya halifu billati yana rantsuwa da Allah gumkin nan shahararre na mutanen jahiliya fa amarahu an yaqula la ilaha illa Allah sai manzo Allah ya furu shi da da ya ce la ilaha illa Allah kenan in dai har za ka rantsuwa abin ya kama sai ka rantse to ka rantse da Allah in ba za ka rantse da Allah ba kai shiru shi fi dacewa ba a san rantsuwa da wani Allah ko ma wane ne don matsayin shi a wurinka da girman shi a wurinka ba za ka rantse da shi ba in za ka rantse ka rantse da Allah shi kare kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai annabi ya ji wani mutum yana rantsuwa da Allah gumki ne shahararre na mutanen jahiliya da suke bautar shi mutanen makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fori wannan mutanen da ya ce la ilaha illallah malaci wa hadha yadullu ala annahu irtadda bil half bis sanam wannan bayanin na annabi da ya ce mishi ce la ilaha illallah bayan ya rantse da Allah malaci wannan bayanin yana nuna cewa lalle wannan mutum ya yi ridda bayan ya rantse da Allah bayan ya rantse da gunki fada annabi da ya ce mishi ce la ilaha illallah kenan yana nuna ya yi ridda da ya rantse da gunki sai annabi ya ce ya ce la ilaha illallah fa amarahu an yujaddida islamahu mazala salsan ya fore shi cewa ya sabanta musulunci shi fa innahu qad kafara bidhalik saboda ya riga ya kafirta da rantsuwar shi da gunki dai kama qarrarnahu kama yadda muka tabbatar da hakan fi subulis salam sharh bulughil maram a cikin littafin da muka wallafa mai sunan subulis salam sharhi ne na bulughul maram na ibn hajar al asqalani wa fi minhatil ghaffar kuma da littafin mu da ake ce mishi minhatul ghaffar mun tabbatar da haka wannan zancen na malam da yayi na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya rantse da gumki sai annabi ya ce mishi ce la ilaha illallah mala ya ce wannan bayanin na annabi ne na ce mishi ya ce la ilaha illallah yana nuni da cewa lalle wannan mutumin ya yi ridda ya kafarta to matsala ce da take son nazari ina fatan mun gane duk wanda zai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ya daidaita wannan wanda ba Allah ba da Allah ya rika jin tsoron wanda ya rantse da shi wanda ba Allah ba cewa zai iya cutar da shi irin yadda Allah ke iya kama wanda ya rantse da shi akan ƙarya to wannan ko shakka babu mushriki ne kafiri ne yayi ridda ina fata mun gane amma wanda zai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ta hanyar sabo na baki ba wai yana kudirin abin da ya rantse da shi ba wanda ba Allah ba yana daidai da Allah sai dai a ci yayi shirka karama bai yarda ba bai kafarta ba sai dai ya aikata mummunan laifi irin abin da ke faruwa yau ga mutane wanda zai ce takwaron kwatsa ko na rantse da nonon uwata na rantse da babana da abin da ke kama da na rantse da kabarin wani kasa idan ya kasance bakinka ne ya riga ya furta lafazin ba tare da kayan nufaci shi ba irin mutanen ku sun saba da wannan yanayin kuma kai baka nufi abin ba kawai bakinka ko harshen ka ya riga yi ka to wannan baya sa ka yi ridda ina fata mun gane abinda aka saba yi ne yau da gobe ka saba da shi duk da ka tuba ka bari sai harshen ka ya riga faɗa shi saboda ka saba faɗa shi can baya wannan ba ya ce mishi ka yarda kuka kafarta ina fata mun gane ko wanda zai rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba amma ba wai yana mai daidaita wannan abin da ya rantse da Allah ba yana ganin cewa wannan abin zai cutar da shi irin yadda Allah zai cutar da shi ko ya kama shi idan ba haka bane ba ya ce mishi ya yarda ko ya kafarta sai dai ya ce ya aikata shirka karama wanda ba za ta fitar da shi daga bar musulunci ina fata mun gane irin wanda zai ce tarnatsa ko dan baki da abin da ke kama da haka daga cikin irin rantsa-rantsan da mutane suka saba yi da su yau gobe ta yadda suna faɗar su ba tare da suna kudiri abin da suke faɗa ina fata mun gane to amma wanda zai rantsuwa da gumki ko da shehu ko da annabi ko da wani abu daga cikin ababe yana mai kudure abin nan da ya rantsuwa da shi daidai yake da Allah to wannan zai iya ridda ya kafirta ya bar musulunci Allah kare malaci fa in qulta la sawa idan ka ce a'a ba guda bane ba لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله صبود ودنغ فسنا شوى لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من زع الله سيرادة أمن شاء الله السبت أغريش يجي ومرت أن أقاتل الناس an fore ni in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun faɗa sun yarda cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah fa in qaluha idan suka faɗi la ilaha illallah a asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun kare kansu daga ni ta ɓangaren dukiyoyinsu da jinanansu illa bi haqqiha sai da haƙƙin la ilaha illallah sai da haƙƙin take imana wai inda mai gardama zai ce da kai ka bar kamanta mushirikan farko da na yanzu saboda na farko ba su cewa la ilaha illallah ko amma na yanzu sukan ce la ilaha illallah kuma ai ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an fore ni ne in yaki ko mutane mutane ba zan fasa yakin sa ba har lokacin da suka ce la ilaha illallah zan yi ta yakin su ba zan bari ba har sai sun ce la ilaha illallah idan ko suka faɗi la ilaha illallah sun kare kansu daga ni ta bangaren jinanin su da dukiyoyin su sai da haƙƙin la ilaha illallah qala usama ibn zaid kuma usama qala li usama ibn zaid kuma manzo Allah li usama ibn zaid manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mu usama ta dan zaid aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah bi ma'ana usamatu bin zaid ana yakin jihadi sai ga shiga wani kafiri zai tsara kafir nan sai ce la ilaha illallah kawai sai kashe shi me yasa ya kashe shi sai ce ya faɗi ta ne don ya kare kanshi tsoro ne yasa ya faɗi ta wai ba wai don ya shiga musuluncin bane ya ga kawai babu wata mafita sai ya kashe shi ne to sai ce la ilaha illallah shi kuma sai amfani da wannan dama ya ce ba gaskiya bane ya kashe shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari ya iso gari sai ya ce wa Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah annabi ya maimaita mishi haka har usama ta ya ce dama a ce ran nan ne na musulunta saboda zafin abin da manzo Allah ya gaya mishi to kenan kaga wani ya kafa maka hujja ya ce kafaran farko fa ba su cewa la ilaha illallah ga hadisi annabi ya ce an umarce ni in yaki mutane har sun ce la ilaha illallah kuma ga usama bin zaid ya kashe mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah annabi ya nuna abin da ya bai daidai ba hausa mata ji zafin haka kai ta yaya za ka kamanta mana masu bauta kabarra na yanzu da na da duk da cewa masu bauta kabarra suna faɗan la ilaha illallah wa ha'ula'i yusallun masu bauta kabarran nan da suna yin sallah wa yasumun kuma suna yin azumi wa yuzakkuna suna yin zakka wa yuhujjun suna zuwa aikin haji bi khilafil mushrikin sabanin mushrikai duk ba sa yin haka dan me zaka kamanta mun su da su kace duk aikin su daban ne sun yi tarayya qultu malaci sai na ce da shi ko in ce da shi qala sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce illa bi haqqiha sai da haqqin la ilaha illallah bi ma'ana an fore ni in kashe mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan ko suka faɗi la ilaha illallah ba zan taɓa jina ba zan taɓa su ba ta fuska kashe su ko karɓar dukiyoyinsu sai da haƙƙinta haƙƙin mi kenan la ilaha illallah ashe da sun saba mu haƙƙin la ilaha illallah duk da suna faɗarta sai a yi mi sai a yaƙe su a zub da jinin su kuma a kwaci dukiyoyinsu ina fatan kun gane wa haqquha ifradul ilahiyyati wal ubudati lillah haƙƙin la ilaha illallah shine kadaita Allah madaukakin sarki da allantaka da kadaita bauta gare shi shi kadai kenan da za a samu mutanen da kenan hujja wanga mutanen za a iya rusa ta ta hanyar kiyaye haƙƙin la ilaha illallah za a iya ce ma ba bambanci tsakanin mushrikan farko da na yanzu saboda na yanzu suna faɗan la ilaha illallah aikin su yana mi yana warware ta ba su da bambanci da na farko faɗarsu la ilaha illallah da sallah da azumi da zakka da hajji da suke ba zai amfanin su ba matukar suna warware la ilaha illallah kenan ba su da bambanci tsakanin su da mi mushrikan farko saboda faɗarsu la ilaha illallah ba zai amfane su ina fata kun gane saboda sun rosa haƙƙin mi la ilaha illallah wal quburiyuna lam yufridu al ilahiyyata wal ibada masu bautar kabarai ku busu ɗayanta Allah ba da allantaka haka ba su ɗayanta shi da bauta ba falam tanfa'uhum kalimatu shahada dan haka la ilaha illallah ba za ta amfane su ba fa innaha la tanfa'u illa ma'al tizami ma'al tizami ma'anaha saboda ita la ilaha illallah ba ta amfani sai in Allah zumci ma'anarta kama la yanfa'u yahud la yanfa'u yahud كما لا ينفع اليهود قول قولها لإنكارهم بعض الأنبياء كما يدع يهوداوا faɗarsu da suke cewa la ilaha illallah ba zai amfane su ba saboda suna inkarin wani shashi na annabawa yanzu yahudawa da kiristoci dukansu suna cewa mi suna cewa la ilaha illallah ko ba su cewa suna cewa sai dai suna faɗin wani abin da ke mi ruguza la ilaha illallah yahudawa suna cewa la ilaha illallah sai dai basu yarda da wani shashe na annabawa ba kin yarda su da wani shashe na annabawa shike nuna faɗar su la ilaha illallah baya da amfani a kansu ina fata kun gane kristoci sun yarda da Allah duk da sun allantar da Isa sun allantar da mahaifi annabi Isa kaga yardar su da Allah ya roshe kasancewa sun ma Allah kishiya ta hanyar allantar da Isa da kuma masa ina fatan kun gane wannan kenan kaga fada su la ilaha illallah ba zai amfane su ba zai cici su gaban Allah wa kadhalika man ja'ala ghayra Allah min rusul wa man arsalahu Allah nabiyyan wa kadhalika man ja'ala ghayra man arsalahu Allah nabiyyan lam tanfa'ahu lam tanfa'ahu kalimatu shahada haka ma wanda ya sa wani wanda bai Allah bai turo shi ba a matsayin annabi kalmar la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba wanda ya imani da wani wanda Allah bai turo shi a matsayin annabi bai imani da cewa shi annabi ne la ilaha illallah da yake fada da sallar shi da azumin shi da zakkar shi da hajjin shi ba za su amfane shi ba baya da bambanci da mushrikan farko kun gane saboda ya rosa haƙƙin mi la ilaha illallah kun gane yanzu da za a samu mutum yana sallah yana azumi yana zikirin la ilaha illallah salati ga manzo yana komai da ake a musulunci sai dai ya yarda cewa shehuwa na ma a matsayin annabi yake daga Allah wannan magana da ya ta yi mi ta rusa la ilaha illallah ta rusa sallah azumi zakka haji komai ya zan arne zindiki kafiri ina fata kun gani kenan yanzu baya da bambanci da mi da mushrikan farko duk da ba su faɗan la ilaha illallah saboda shi yana faɗa yana mi yana warware ta yana rugusa ta kun gane ko shi yasa sai ga wani dan bi zai karkace mutane mushrikai bayan suna la ilaha illallah suna azumi sai ta mushrikai ne saboda aikin da suke yana warware fadar da suke ta la ilaha illallah da kuma salloli da sauran ayyukan da suke aikata ala tara malici shin baka gani anna bani hanifata kanu yashhaduna an la ilaha illallah banu hanifa malice shin baka ga banu hanifa kanu yashaduna alla ilaha illallah sun kasance shina shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun shaidi cewa annabi muhammad manzon Allah ne wa yusalluna suna sallah walakinnahum qalu inna musailama nabi sai dai sun ce inna musailama musailama annabi ne shi ma bayan mutuwar manzon Allah kaga banu hanifa wata kabila ce sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah sun shaida annabi Muhammad manzan Allah suna azumi bayan mutum manzan Allah sai suka yarda da da'awan musailama cewa shi ma annabi ne la ilaha illallah ta amfani su sallarsa da take ta amfani su za ta amfani su yarda su da cewa annabi Muhammad zai amfani su manzo ne ba zai amfani su kasancewa sun yarda musailama shi ma annabi ne manzo ne shi yasa aka yaƙe su aka karkashe su tare da suna sallah suna azumi suna komi me yasa aka karkashe su saboda sun yarda musailama annabi ne don haka sun yi ridda da faɗa su cewa musailama shi ma annabi ne kina kaga daga nan shubuhan mai cewa ba a ce ma masu bautar waliyi mushrikai tunda suna faɗan la ilaha illa suna sallah suna azumi sai mu ci ba gaskiya bane matukar suna ɗaukar ibada wanda yake hakkin Allah ne suna yin ta ga wani shehu ko wani wali kuma bayan Allah da haka za su kasance kafarai mushrikai duk da suna faɗan la ilaha illallah saboda faɗar su la ilaha illallah da yin sallah tare da musulmi da hajji da zakka da hajji da sauran abubuwa na ibada ba zai amfane su ba matuƙar suna daidaita wani shehu ko wani wali ko wani annabi da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah faqatalahum as-sahaba wasabawhum shi yasa lokacin da banu hanifa suka yi imani da cewa musailama annabi ne sahabbai sun yaƙe su suka karkashe su suka kamo su a matsayin fursunonin yaƙi suka kwashe zuriyarsu da 'ya'yansu a matsayin bayu kaga kenan wancan hadisin sai ya ce ba hujja bane ba tunda manzo Allah sai ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an fore ne in yaki mutane sai sun ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah idan suka faɗe ta sun kiyaye jinanan su da dukiyansu sai da haƙƙin la ilaha illallah kaga waɗanda sun faɗe ta amma ba su kiyaye haƙƙin ta ba mai ke nuna ba su kiyaye haƙƙin ta ba yarda da suka yi suka iman da cewa musailama ma annabi ne kenan yanzu sun ruguza la ilaha haƙƙin la ilaha illallah shi yasa sahabban annabi suka yaƙe su suka karkashe su tare da cewa suna faɗin la ilaha illallah sun yarda da cewa annabi Muhammad annabi ne suna yin sallah suna yin komai malaci idan ko ya kasance haka ne an kashe su duba ga cewa sun yi imani da musailamatul kazzab a matsayin annabi duk da suna sallah suna faɗan la ilaha illallah malaci fa kaifa biman yaj'alu lil wali khassatan ilahiyya wa yunadihi lil muhimmat dan ne ba za a sanya wanda ya ɗauki waliyi ya dinga ba shi wasu abubuwa da suka keɓanci allantaka ta Allah ba kuma yana roƙon wannan waliyin cikin wasu al'amurra masu muhimmanci da ba a roƙon kowa a cikinsu sai Allah ya ce wa haza amirul mu'minina aliyu bin abi talib ga amirul mu'minina aliyu bin abi talib radiyallahu anhu Allah ya rada shi haraka ashaba abdullahi bin saba ya kone mabiyan abdullahi bin saba kone sai da wuta وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله tare da cewa suna faɗa cewa mun shaidi babu abin bauta da gaskiya sai Allah suna faɗa la ilaha illallah kuma sun yarda annabi Muhammad manzon Allah ne walakinnahum ghalaw fi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai dai kawai sun wuce iyaka sun yi guluwi akan Ali ibn Abi Talib wa ataqadu fihi ma يعتقد ما يعتقد ما يعتقد القبوريون واشباههم sun yi kudiri sun yi kudiri game da Ali bin Abi Talib irin abinda masu bautar kabari suke yin kudiri a makabartarsu ko akan kabarransu shi yasa Ali bin Abi Talib ya kama su ya dinga karkashe su ta hanyar kona su da wuta fa'aqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ahadan min al-usab ya musu azabar da bai taba ma wani daga cikin masu sabo irin wannan azabar ba fa innahu hafara lahum hafair saboda ali bin abi talib ya sa an yi ramu saboda su wa ajjaja lahum naran ya hura wuta a cikin wannan ramun wa alqahum fiha ya jefa su a wannan ramun da wuta na ci a ciki ina fata an gane kenan kaga mutanen da suke masu biye abdullahi bin saba al-yahudi a wancan lokacin Ali bin Abi Talib sun wuce iyaka game da haƙƙin Ali bin Abi Talib har suka kai suna allantar da shi tare da cewa suna cewa la ilaha illallah sun yarda annabi Muhammad manzon Allah suna sallah suna sauran ayyukan ibada me yasa Aliyu ya karkashe su ya kona su da wuta saboda suna allantar da Aliyu suna ɗauka haƙƙin Allah suna ba Ali bin Abi Talib shi yasa ya kona su ya karkashe su kaga ashe faɗarsu la ilaha illallah da kuma sallah da suke da yarda su cewa annabi Muhammad manzo ne bai amfane su ba saboda sun aikata aikin da ya warware wannan fadar da suke da kuma sallolin da suke shi yasa Aliyu ya kashe su a matsayin sun yi ridda sun kafarta ina fata mun gani kaga aikin sahabbai ma ya gudana haka gashi sun yaki wanda suka yarda da cewa musailama annabi ne tare da cewa suna cewa la ilaha illallah suna cewa muhammadu rasulullah suna sallar suna azumi ga ali bin abi talib ya kashe mutanen abdullahi bin saba wanda suke allantar da shi tare da cewa suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah suna sallar suna ayyukan musulunci amma duk da haka ya kashe su a matsayin sun yi ridda sun yi kafirci saboda aikin da suka ya warware faɗar su la ilaha illallah shi yasa ba mamaki mushrikan farko da masu bautar kabarai na yanzu ya kasance aikinsu duk guda ne kasancewa mushirkai yanzu suna sallah suna azumi suna zakka amma suna warware ababen da suke fada da ayyukan da suke aikatawa ina fata mun gane duk da wancan mushirkan farko ba su faɗa la ilaha illallah ba su sallah ba su azumi ba su zakka da su da ɓangare sai su taru su zan guda kasance waɗanga aikin da suke ya kore wannan faɗin la ilaha illallah da suke ba ta da amfani sai zama to sun zan duka guda bal ma a wani lokacin zai kasance munin shirka mushrikai yanzu ta fi sama da mushrikan farko saboda mushrikan farko Allah ya sha ba da labari a alqur'ani mai girma idan suka shiga tashin hankali da musiba da damuwa suka takuru a wannan lokacin ba su roƙon kowa sai Allah wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka shiga kwalakwalo ko kuma batu na ruwa a wannan lokacin ba su roƙon kowa sai Allah shi kaɗai suke keɓancewa da ibada Allah kaɗai suke roƙo sun tabbata sun san cewa babu wanda zai cece su yayin da suka samu kansu cikin hali na bugun igiyar ruwa ko me yake ce mata irin irin bugun ruwa da yake yi haka ba wanda zai iya tsamar da su a wannan yanayin saiwa sai Allah shi yasa shi kaɗai suke roƙo amma da Allah ya kawo su a sarari a fili ya tsamar da su daga teku lafiya idahum yushriku sai kaga suna shirka da Allah suna roƙon Allah suna roƙon wani kaga ashe mushrikan farko yaushe ne suke roƙon Allah eh idan suka shiga cikin tsanani da damuwa yausa suke yin shirka da Allah idan suna cikin yalwa da hutawa mushrikan yanzu in suna cikin tsanani wani Allah idan kuma suna cikin yalwa wani Allah kuma wani ya himu ne cikin su bai aya kun gane Allah ya bada labarin mushrikan farko yace idan suka shiga kwale-kwale ko batar ruwa ba su roƙon kowa sai Allah idan su shiga takura ko damuwa suka shiga cikin wani yanayi na matsi Allah kaɗai suke roƙo amma da sun fito cikin hali na yalwa da jin daɗi sai su dinga shirka da Allah kenan kaga mushrikan farko in sun shiga tsanani Allah in suna cikin yalwa shirka mushrikan mu na yanzu in suna cikin tsanani shirka in suna cikin yalwa shirka wani ya yi muni cikin bin na yanzu ina fatan kun gani mutum yanzu yana cikin wani damuwa da takura da tashin hankali shehuwa ne waliyuwa ne agaza mini tallafa mini ba ni lafiya kaga cikin kunci yake kuma haka in yana cikin sarari da yanayi da jin daɗi ya shehu a gaza mana kasuwanci mai ɗaukaka a gaza mana ce kaza da kaza kaga shirka cikin tsanani shirka cikin yalwa mushirkan farko ko idan suka shiga cikin abin da babu wanda ya iya tsamar da su sai Allah ba su roƙon wani waliyi saiwa sai Allah kadai ba su roƙon gumki sai Allah kadai amma suna sabka cikin batu suna samun kansu cikin yalwa da jin daɗi sai ga suna bauta guma kansu suna abin da suka saba yi na shirka shi yasa mushrikan yanzu shirka su tafi muni sama da mushrikan da Allah ya dadda mu ya kare mu Allah ya sa mu fahimci daidai mai aiki da shi wassalamu alaikum warahmatullahi